أعوذ بالله السميع العليم من الشر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله وخاتم انبيائه صلوات الله وسلامه عليه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلي لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkanin dangin yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wataala ira da aminci su kara tabbata ga farin jaka da annabi Muhammad alaihi salatu wassalam da iyalan gidansa da sahabbansa masu albarka alherin Allah ya kai musu yau muna ranar lahadi ne biyu ga watan rajab ɗaya daga cikin watannin Allah masu alhurma wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu cewa ubangiji tabaraka wata'ala ya zakulo waɗansu watanni guda hudu kamar yadda ya fara cikin littafinsa daga cikin watanni sha biyu guda uku suna jere da juna shine shawwal da zulqa'ada zulhajj da kuma watan Allah wato da watan rajab da haka waɗannan watanni ubangiji tabaraka wata'ala yana mana kashe a cikin su kadda mu zalunci kanmu da waɗansu laifuka na shirka ko saban Allah ta wannan watan ɗaya daga cikinsu ne ya kama wanda yana daga cikin ɗabi'a da halaye na sabon manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam idan suka samu kansu irin wannan lokaci suka yi addu'a Allah maɗaukacin sarki ya musu gamdakatar da samun riskar watan Ramadan da haka mu ma muna irin wannan addu'a Allah ta'ala ya isar da watan Ramadan ya ba mu ikon azamtar shi domin da yawa daga cikin bayan Allah za a kurari watan amma watan ba zai iso suna nan ba wasu kuma za a fara ba za a kare da su ba muna fatan Allah ya kyauta ƙarshen mu godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya ni'imtar da mu ya ba mu dama a irin wannan lokaci da aka samu zawa a yi tafsiri na alkur'ani mai girma bayan satittuka da suka gabata cikin kaddarawar Allah yau gashi Allah ba mu iko za mu dasa a inda muka tsaya na tafsirinmu kuma babu shakka cikin nima da Allah ya yi mana shi ne cewa da aka samu wanda suka rike wannan darasi ina ga banci an taɓa fashin su koso guda ba duk da larurar ta ratso wanda muna fata Allah saka musu da alheri kuma Allah ya amfana da ku da abubuwan da aka samu na mahazarat maudu'ai daban-daban a cikin waɗannan watanni guda biyu muna wa Allah madaukakin sarki godiya kuma da ya kaddara mana da ɗan sauran lumfashi da rayuwa ya kuma ba mu dama ci gaba da abinda muka saba ta'abbuda lillah dan neman yardar ubangiji tabaraka wa ta'ala babu shakka dai darasin namu na baya muna cikin suratul yasin suratul yasin ina ga mun tsaya ne a aya ta 12 ko 40 ma to ka da shi tafiya ta nisa to mun tsaya aya ta 40 kira yau insha Allah za mu tashi aya ta 41 muna fata ubangiji tabaraka wata'ala ya amfanar da mu da waɗannan ayoyi da za su rage mana a cikin wannan sura ubangiji tabaraka wata'ala kuma ya ba mu ladan karanta su da kuma sauraron su da kuma neman fahimtar su a kowane lokaci yan uwa yana da kyau ya zamanto mutum yana daga cikin waɗanda suke jin Allah yana magana da su a lokacin da ake karanta alkur'ani kada zamanto kai ɗin ne ya zamanto don shi alkur'ani gaba ɗaya zancen Allah ne da aya da aka karanta maka ubangiji ne yake zance da kai wa in ma yana baka labarin baya ko labarin gaba ko labarin halin da ake ciki wa in ma yana maka albishir da kyawawan ayyuka da kyakkyawan sakamako a wajensa wa in ma na maka ja hankali da gargadi a hirkinka karka suke ka bi hanyar shidan kada ka saba ma Allah ubangiji tabaraka wataala ya tare da azaba ga masu ainihin saba mishi da haka muna fatan Allah madaukakin sarki ya amfanar da mu da ayoyin da za mu kula alkur'ani mai girma bismillah fara tafaddal a'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi bismillahir rahmanir rahim wa ayatul lahum anna hamalna dhurriyyatahum fil fulkil mashhun وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون
Ubangiji ta'ala yana raddi ga mushrikai wanda ake ta kokarin su fahimci Allah shi kadai ya tantance a masa bauta amma abin ya gagara fa inna hudallahi huwal huda domin shiriwa Allah ya ce shiriwa duk wanda Allah ta'ala ya shirye da shi babu shakka ya dace dan ba wanda ya sai batar da shi wanda kuma Allah ya batar duk yadda zaka yi kokarin nuna mai gaskiya iri iri yana ganin ta amma ba zai iya fahimta ba to shine Allah yake magana da kafirai yake cewa wa ayatun ya zama dalilai da hujjoji lahum a gare su kafirai ala anna Allah wahdahu akan su gane Allah shi kadai ne almustahiqu lil ibada kuma shi kadai ya tantanta awa duk wani nau'in abin da yake bauta ya zama aya a gare su su gane Allah shi kadai da kuma su bauta masa menene abin da Allah madaukakin sarki yake nuni da shi wata ni'imar da Allah ya wa bil adama kowar dan adam kini Allah ta anna hamalna zuriyatahum mu ne muka dauko ko muka tsayar da zuriyarsu duk wani ɗan adam da gina tafiya a ban ƙasa sawa'un ya yi imani ko bai yi imani ba yana daga cikin ragowar ƴaƴan annabi adam da Allah ya tseratar a cikin jirgin annabi nuhu wannan duniyar an yi wani zamanin da Allah maɗaukakin sarki ya halakar da duk wani ɗan adam in ban da waɗanda suka rage a cikin jirgin annabi nuhu duk wata halittar duniya wanda ba ɗan adam ba ubangiji tabaraka wata'ala ya halakar da su kaf illa kowane irin nau'in halitta sai aka bar namiji da mace amma banda dan adam dan adam shine wanda aka bari wanda muna da adadi mai yawa abin da ya faru shine kamar da ko sani alqur'ani yana ba mu labari annabi nuhu alaihi salam irin yanda ya sha wahalar da'awa a cikin al'ummarsa tura ta kai bango har sai da ya addu'a yace rabbi la tazra ala al-ardi min al-kafirin diyara ala al-ardi min al-kafirin diyara innaka in tadharhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kaffara wannan mun kuma asalin magana kenan kafin mu tashi akan ayar da muke kai annabi nuhu alaihi salam yana wa'azi ya yi wa'azi da daddare ya yi wa'azi da rana ya yi wa'azi a gurin taron jama'a ya je ya bi ƙofar gida ya ƙwanƙwasa ƙofa mai gidan ya fito ko uwar gidan ya musu nasiha da wa'azi sai da shekara ɗaya bayan ɗaya shekara ɗari tara da hamsin shekara dubu ba hamsin na wa'azi amma ba su yarda ba ba su yi imani ba sai ‘yan kaɗan daga cikin bayan Allah to wannan ya sa har tura ta kai bango ya daga hannu ya roƙi Allah ya ce rabbi ya Allah ina roƙonka ka san duk in kana so Allah ya gaggauta amsal addu'ar ka to kira Allah da wannan sunan kace ya rab ya rab ya rab ko baka ce komai ba yanzu nan kana ganin amsa daga ubangiji yace la tazar al ardi min al kafirin da yara Allah kada ka bar tsaya a doron ƙasa daga cikin wani gida wanda mazaunan gidan kafirai ne Allah kaka rage su to musulmin da ke duniya ko lokacin yan tsiraru ne yan kaɗan ba sun ce mutum tamanin ba shi kuma annabin Allah ne ya roƙi Allah duk wani gidan da ke da mazauna a ciki in dai kafirai ne kan Allah ya kyale su kuma Allah maɗaukakin sarki ya karɓa mushi amma abin mamaki daga cikin waɗanda Allah ya hallaka har akwai waɗanda a cikin gidansa yake akwai matan annabi Nuh wanda Allah ya ka tarihinta a cikin Alkur'ani tare da matan annabi Nuh akwai ɗansa wanda shi ma daga cikin kafiran wanda a lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya sabko da bala'in halaka kafin ɗan ya halaka shi annabi Nuh da kiran ɗan yana ce mai shi ya ɗana yana ce ya kai ɗana irkan mana zo ka hau wannan jirgin tare da mu wannan bato da kake gani zo ka hau tare da mu kadda ka zama tare da waɗanda suke kafirai amma saboda Allah bai so shi da shiriwa ba qala sa'awi ila jabalin ya'simuni min al-ma' sai yace ya baba sa'awi ila jabalin da sannu zan hau wancan dogon dutsen ko katon dutsen wannan dutsen in na haushi ai ba wanda ya sai ruwan da zai- da zai cinye dutse saboda shi tun da aka haihe shi ruwan da ake yi bai taba ganin wanda ya cinye dutsen ba ai shi yasa shi a tunanin shi wannan dutsen in ya je ya hau tun da babban dutse ne zai kare shi daga ruwa sa'awa ila jabalin sa'awi ila jabalin ya tabi ne minal ma zan je in hau katon dutse ya kare ni daga ruwa sai uban yake ce mishi قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم ubangiji ta'ala ya ce ka gaya mishi la'asimul yau min amurillah ba wanda yake iya samun kariya a yau daga azabar Allah illa man rahim sai wanda Allah ya tausayawa su waye wanda Allah ya tausaya mu'minai haka da kin ganki cikin masu imani da Allah yarda da maganar Allah yarda da maganar manzon Allah to sai ki ce alhamdulillah Allah madaukakin sarki ya tausaya miki in Allah bai tausaya maka sai sai yi ka arne kana san cikin masu sin aladai cikin wani basun la'ila illallah ba da haka sai ya ce ba wanda Allah zai tsiratar a yau illa marwahim sai wanda Allah ya tosayawa وحال بينهما الموج فكان من المغرقين Allah ya ce annabi nuhu na wa ɗansa magana ɗan na mai raddi ya kai ɗana zuwa ga hau yana ba mazan jiha wancan dogon dutsen Allah maɗaukakin sarki sai ya sanya wata kurwa ta ruwa ta shiga tsakaninsu ɗan baya ganin uban uban baya ganin ɗan shi ne Allah ce wa ala bai da muka sanya wani shamaki na kunwa ta yi katanga tsakaninsu sai ga ɗan yana daga cikin wanda muka dirka ki a bankasa to a takaice dai abin da za mu gane duk mutanen duniya gaba ɗaya na wancan zamanin gaba ɗaya Allah maɗaukakin sarki ya halakar da su a cikin ruwan dufana kuma duk wata halitta da kake gani a duniya kama daga dabobin ni'ima dabobin ni'ima su ne guda takwas ko raƙumi da raƙuma sa da saniya rago da timkiya akuya da ɗanta kaza da zakara duk wata halitta da ka sani a duniya Allah maɗaukakin sarki umarni yawa annabi Nuhu yace fasluku fiya min kulli zawjin ithnain فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم وبنجي ولا تعالى.
تخاطبني في الذين ظلموا مم.
إنهم مغرقون ubangiji ta'ala ya ce ya kai nuhu fasluk fiya min kulli zawjayn isnayn dauki kowace irin halitta namiji da mace kawai annabi nuhu ya shiga duk wata halittar duniya ta zo ta taru a gindin jirgin annabi nuhu amma jirgin ba zai iya daukan ai dukkan halittar duniya ba daman jirgin akwai gurin zaman mutane akwai gurin sawa dabobi akwai gurin tsuntsaye akwai gurin kwari haka da yayi shi hawa hawa amma kowace halitta yakan ɗaukar namiji da mace ne a rai wannan halitta kada ya sa sauran sun zama to an rubuta cikin halakaku kuma mutanen duniya ga baki ɗaya in ban banda wanda suka shiga cikin jirgin ubangiji ta'ala bai kyale ko ɗaya ba duk duniya Allah ya halaka da ita shi yasa malamai suka ce ai dan adam shine motarkin duniya idan ya gari sai duniya ta yi dadi in dan adam ya lalace wancan zamba wancan cin amana wancan keta wancan gaba wancan rowa wan- miyagun dabi'u sun yawa to sai al'amarin rayuwar dan adam gaba ɗaya duniya sai ta rikici har ma halittun Allah ba su samu jin daɗi a cikin rayuwar da suke ba wannan ɗan adam to shine a wannan zamanin ubangiji ya bamu labari ya halakar da duk abin da yake doron ƙasa illa man sabaka alaihi alqaul sai wanda ya ce la ilaha illallah sai wa'inda annabi nuhu ya dauka namiji da mace sa a cikin batokin shi to wai Allah da yazo ya kissanta wa mutanen quraisha wannan labari shine sai wannan ayar Allah yake tuna mana wa ayatan lahum ya zama aya ga su mutane anna hamadna zuriyatahum ai mu ne muka tattali muka kare muka kiyaye muka dauke zuriyar da ta zo ta haihi wani ta haihi wani halaka za ka aiye su filfilkin mashahur a cikin wani jirgi wanda yake makure an cika shi da mi da halittun Allah kala daban-daban daga cikin yan adam kuma wasu malamai sun ce mutum 40 ne kadai wasu ka ce mutum 80 ba dai ka lissafin 100 ba ma duk wani wanda yake dan adam ne a ban kasa Allah sai da ya halaka da shi a zamanin yanzu waɗannan da suka rage ne aka yi ta aihuwa har ta kai ya zuga mu duniya ta cika idan ka je bangaren kasar asiya sai ka ce ba wasu mutane sai irinsu idan ka zo wajen su dan baki afirka kenan sai ka ce babu wani mutum sai mu bakake idan ka je wajen turawa masu jan kunne su ma sai ka ce su kadai ne idan ka je kasashen larabawa sai ka ce su ma su kadai ne gashi Allah madaukakin sarki ya sa duniya ta cika da al'umma to shine Allah ki ta yanzu bai zama aya ga mutane ba ni da na dauke ire-iren asalinsu a cikin wani jirgi da yake bakure da halittun Allah wannan aya ne gare sai kamata su imani da ni inda Allah bai so da kai a cikin wa'inda za su rayu a ban kasa ba da kana daga cikin wanda aka halakar a baya da bai kasance daga cikin zuriyar wa'inda aka dauke ba dan duk wanda ya gashi a duniya ya rayu bayan dufana to yana daga cikin wa'inda Allah ya dauko zuriyarsu ba daga cikin wa'inda Allah ya halakar da zuriyar ba mu fahimci wannan ashe mutanen raba su ne aka yi a biyu aka ɗauki ‘yan kaɗan kawai aka kiyaye duk sauran wanda na baya gaba ɗaya an masa ƙurmus duk wani wanda ya gani ya rayu bayan nufa da kinan ya daga cikin wa'anda Allah ya kiyaye zuriyarsu a cikin jirgin annabi nuhu shine Allah yake tuna mana wannan ni'ima yake cewa ya zama aya gare su mutane anna hamalna zuriyatahum mu ne muka ɗauko ne asalin zuriyar da dalilin su ne aka same mu gaba ɗaya Allah ya ce filfilkin mashahur a cikin wani jirgi wanda yake a cike a makure sai Allah ya ce wa khalaqana lahum ubangiji ta lace wa khalaqana lahum kaga sai muka halittawa mutane kuma banda wancan jirgin na nuhu har yanzu yana nan ko har yanzu an ce yana nan a wani guri wanda ba kowane mutum yake iya kai ga gurin ba amma an samu daga cikin masu bincike na zamani wanda suka je suka tabbatar ga yadda jirgin yake shi da Allah madaukakin sarki ya gaya mana jirgin ya yi ta yawo a kan ruwa daman sitiyarin shi da birkin gaba ɗaya bismillah ne wa ƙalar ka bufi ya bismillah mujiri hawa masiha bismillah majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim ubangiji da mai cewa direban babba shi da annabi nuhu idan jirgin ya cika kowace halitta ka sa iri biyu duk wasu masu imani sun zo sun shiga kawai in ka hauka ce bismillahi zai yi ta tafiya inda kake so da tsaya kuma Allah sai kai bismillah kaga ashe ba wahala ko bai bukatar man fetur bai bukatar diesel bai bukatar wani a caza mishi batir haka Allah madaukakin sarki yasa jirgin yaje ya tsaya akan mi wastawat ala judi wani katar dutse ko wani guri na musamman a nan gurin jirgin ya tsaya a lokacin da ne kuma aka fita aka cika duniya gabaki daya to shine Allah madaukakin sarki yake cewa khalaqana lahum bayan wancan jirgin ba to da aka tsayar da mutane sai muka halitta wa mutane min mislihi daga kwatankwacin jirgin wanda za su iya bulaguro da shi tafiya mai nisa wanda za su iya ɗaukan kaya da shi daga guri mai nisa wanda za a samu kayaki masu nauyi a ɗora masa akwai daga cikin irin halittar da Allah maɗaukakin sarki ya horewa ɗan adam na ya ƙirƙira jirgin da zai yi wata shida yana loda mai kaya kaga da ka dauki allura ka jefa a cikin ruwa za ta yi ne za ta nutse amma daga cikin bato akwai wanda sai an yi wata shi da adam mai lodi kuma ya tashi ya tafiya kun baya nutsewa wa ta'milu asqalakum ila baladin lam takunu balighi illa fi shakl abus wayannan jiragen da su ne ku ya dauko kayakin ku masu nauyi wanda inda za a ce babu wannan bato kira ba za ku dauko su ba sai kuna nishi da kyar yanzu kana nan gida sai ga an ka maka shinkafa daga Thailand daga China daga india a yana aka kawo ta an ɗora ta ne a bato ya yi tafiya ya ka bakin tashar ta kusa da ku daga ta an ɗauko an ɗora a mota an kawo har garu kasa ta da arha wanda inda za a ce kai za ka je ka ɗauko shinkafa daga tana ko a thailand ko italiya ka zo nan gurin ina ga shekara da za ka kawo buhu ɗaya amma sai Allah ya hore mana kayan sufuri su da wa'annan jirage wanda za a yi tafiya da su a cikin ruwa da kayayyaki masu yawa wani jirgin a loda mashi abinci a loda motoci a loda kayayyaki komi da komi kuma mutane su hau haka kuma Allah ya hore mana abubuwa na tafiya a sahara akwai waɗansu abubuwan da su ba jirage ba ne halittu ne masu rai irin su rakumi kaga rakumi sai ka yi bulagurwa shi baya nutsewa a cikin sahara kamar da jirgi bai nutsewa a cikin ruwa haka idan ka haura rakumi ba zai nutse ba a sahara za ka yi tsawon tafiyar da kake so da shi ba tare da ya damu ba sai ka yi wata guda kana tafiya da rakumi bai sha ruwa ba ishi ruwa ba ta dame shi ba ka yi tafiya da dare ka yi da rana saboda Allah madaukakin sarki ya hore shi haka Allah ya hore wani abubuwan da suke fi sauri a yanzu shi ne mota kai shi ne jirgin sama wanda wacin zamanin ba su da shi tafiyar kilo wajen dubu goma a cikin awanni yan kaɗan sai ku je ku sabga yanzu nan kawai za ka hau tafiyar awa ɗaya ka je ka sabga a yamai wannan wata nima ce ta ubangiji da baraka wata ala duk da daga cikin abin da Allah ya ce mai musulhi shine wa khalaqana lahum sai muka halitta ga su mutane dan adam dan su mori ni'imar mu min musulhi kwatankwacin wancan jirgin da aka tsiratar da su Allah ce mayar kabun daga abubuwa na hawa ko me ka iya zanawa ciki kaza da mota tana ciki jirgin ruwa yana ciki jirgin kasa yana daga ciki jirgin sama yana daga ciki duk wani abin da za a iya hawa a yi tafiya moto yana daga ciki belo tana daga ciki duk wani abin da za a haya daga cikin min musulhi kwatankwacin wancan abin da Allah madaukakin sarki ya tsaratar da mu Allah ya ce mayar kabun daga cikin abubuwan da muke hawa sai Allah ya ce wa in nasha nughriqahum fala sarikh lahum wala hum yunqadhun yanzu sai Allah yake gaya wa mutanen da suke amfanuwa da ababen hawa Allah ya ce wa in nasha nughriqahum ai da mun so da mun dirmiyar da mutanen da suka hau bato da ba wanda zai hau jirgin ruwa ya sauka sai kuna cikin tafiya sai Allah dalme da ku wa inna shanu gurikihum inda mun so da mun dirka ke waɗanda suke kan jirgin sama kadi ba gani fa kawai za a zo a yi ta hawa wajen mutum dubu wani jirgin ya yi mutum dubu kuma ya tashi kuma ya tafiya a sama irin na tsuntsu kuma ku je inda kuke so ku sauka lahiya kai in ba kariyar Allah ba ya za a yi abu ya zo ya ɗauki wajen mutum dubu ya tashi da su ya tafiya amma Allah madaukakin sarki sai ya bada kariya a ji a sabka lahiya kadan zaka da an ce wani abu ya faru to duk wannan ni'ima ce ta Allah madaukakin sarki wanda yake gaya mana yake karantar da mu yake tunatar da mu cewa duk wannan wani abu ne wanda ke nuna alamar Allah shi kadai ya cancanta abotawa saboda ya hore mana abin da ba mai iya hore mana sai shi shi yasa yake cewa inda mun so duk waɗanda suke hawa abin hawa sawa jirgin sama ne ko jirgin ruwa ne ko jirgin kasa ne ko mota ne Allah ya ce nugurikihun da sai mu dirka ke su da sai mu nutsar da su a ciki a lokacin da muka damar halakar da mutanen suke cikin bato ko jirgin sama ko a cikin mota Allah ce fala sarika lahu ba wanda ya isa ya iya ka musu gudunmuwa yanzu a lokacin da kake cikin tahiya da mota idan ta kwace maka wa yake iya riko maka ita idan taya ta ta ta ta fashe wa yake iya zawa ya tsaida ta in ba Allah ba kai ko moto wannan kai face a sai Allah ya ga dama kawai in ba haka wai za a samu kai a cikin abinda aka dama abinda Allah ya ga dama dole wannan tana iya yin kariya ka sarike ta amma Allah ne ya sarrafa mana su za ga jirgin sama yayi lodi za ga mutum ɗaya ne zai tuka shi kuma kila ma kafi shi karhi dan yaro ne za ga mota ta lam ta sha kaya in ka kalli wanda yake tuka ta kila wani dan yaro ne da hannu ɗaya ka rike shi ba ya kwace ba za ga mutum yana cilla gudu a cikin mota kai duk abin da kake gani yana kai kawo a ban kasa ko a cikin ruwa ko a sararin samaniya idan ka diba wanda yake sarrafa wannan abin ba aljani ba ne ba mala'ika ba ne ka taba ganin jirgin sama an sa aljani ya tuka shi ko a ce direban mala'ika ne dan adam ne fasinjojin su ma dan adam ne wanda ke tukawa dan adam ne idan ka ji jirgin ruwa haka nan duk ba wanda ke da wannan daraja a cikin halittun Allah sai dan adam shi ne Allah ce wa laƙadar karramna bani adam wa hamalna fil barri wal bari adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-tayyibati wa faddalnahum wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila da haka Allah ya ce hakikan ni na darajar dan adam wa laƙadar karramna bani adam Allah ya ce mun karrama dan adam dalilin wannan darajar tashi kuma wa hamalna fil barri wal bahr muka hore mishi abin da zai hau yayi gudu a cikin teku abinda zai hau yayi gudu a cikin sararin samaniya da baya kasa kai dan adam sai da yake ci gaban da yake jawo ya tafi duniyar wata wa duniyar ma ya bar wannan ta Allah ya tafi tawa ya tafi duniyar wata sama jannati saboda yadda Allah ya horewa dan adam yake sarrafa abubuwa yadda ya ga dama da haka Allah madaukakin sarki yake da zai ga damar halakar da wanda ke cikin abun hawa sawa'un na cikin ruwa ne ko kuma na sararin samaniya ne ko na doron ƙasa ne Allah ya ce ba mai iya kawo shi gudunmuwa kuma wa rahun kazun ba wanda ya isa ya tsamo ɗan adam daga cikin halakar da Allah ya so ya halakar da shi a cikin abun hawa Allah ya ce illa rahmatan minna illa rahmatan minna wa mata'an ila hin da haka Allah ya ce illa rahmatan minna sai dai rahama da tausayi daga gare mu dukkan waɗannan abubuwan da kuma ɗan adam yake amfanuwa da su Allah ya ce wa mata'an wani abu ne na more rayuwa na jin daɗi don shi ɗan adam yawa Allah godiya ilahin har zuwa wannan lokaci duk abin da gani a duniya ana amfani da shi wasu ne suka yi amfani da irin shi suka kare suka bar duniya ya zo su kuma suka dafa shekaru da suka wuce kamar shekara hamsin idan ka kalli motocin da suke jigila ba irin motocin yanzu bane ba direbobin da suke tuka wayancan yanzu ina suke babu su kamar yadda kalan motocin sun kare su ma mutanen babu su biya sun kwanta dama jiragen da ake amfani da su a yanzu ba irin wayancan na baya bane an yi waɗansu jiragen da waɗansu mutane sun amfani da su sun koma zuwa ga Allah yanzu kuma su waɗansu suke rayuwa da nasu haka idan ka zo shekaru na gaba masu zawa wayanda suke amfani da duk abin amfani ne yanzu sun koma zuwa ga Allah sun barwa waɗancan za su zo a lokacin shi yasa Allah ta duk wani abin da kuna amfani da shi to Allah ya baku ne mata'a ne dan abu ne wanda za ku dan more rayuwarku da shi kawai ku ce alhamdulillah sai Allah ya baku lada ilahin har zuwa dan lokacin da Allah madaukakin sarki ya yanke muku na rayuwa saudiya da ke bada misali ke cewa an ka shiga cikin gari akwai aya duk gidan da ya shekara 50 in ka je ka kwankwasa kofa ka sallama wanda zai fito da gidan ba mai gidan bane duk gidan da ya shekara hamsin a gine yan kaɗan za ka samu maginin wanda ya gina gidan yana raye wanda yake maginin ma baya raye injiniyan da ya zana gidan baya raye leburorin da suka kama aka gina gidan ba sa nan kai mazauna gidan ma wanda da aka yi gidan yana sabo aka zo aka ce ga ɗakin wancan ga ɗakin wa'ancan yanzu su ba galibi busa nan duk sun koma zuwa ga Allah waɗansu mutane ne a ciki a yanzu ko kuma an rushe ginin an sake wani kenan shi ke nuna duk lokacin da muke zaune a wannan duniya mu sani cewa shekaru na zuwa kaɗan ne za mu zamanto tarihi sai ka zo ka tarda gidajen da muke zaune ba mu bane nan masallacin da muke sallah a lokacin ba liman din bane mamun ba su bane wannan karatu da ake yanzu mai karatun idan ka zo shekaru na gaba ba nisa fa za ga ba malamin bane masu sauraron ma ba su bane ashe wannan kaɗai ya isa ɗan adam kowane lokaci ya koma zuwa ga Allah duk wani abin da gani kana amfanuwa da shi Allah ya baka ne rahama ce gare shi wa mata'al ilahin kuma ka dan ji daɗi kafin ɗan wani lokaci ɗan lokaci ne ba mai yawa ba a gurin Allah da haka muna fata Allah ya kasa ƙarshen mu sai Allah ta'ala ya ce wa idza qila lahum ittaqu ma bayna aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun ubangiji ta'ala yake cewa wa idza qila lahum kaga su kafirai da mushrikai idza qila lahum taquma bayna aydikum da kace da su ku ji tsoron abin da kuke gabatarwa a rayuwarku na daga miyagun ayyuka da kuke ku yi aiki kyaukyawa ittaquma bayna aydikum ku ji tsoron abin da ke gabanku na komawa zuwa ga Allah na mutuwa kwanci a cikin kabari tace gaban Allah da hisabi ku ji tsoron wannan ranar ku gyara ayyuka ku zamanto ayyuka masu kyau sannan ku ji tsoron abin da zai biyo baya na sakamakon ayyukan da kuka yi da Allah madaukakin sarki zai saka muku in kana khairan fa khaira idan alkhairi ne ka aikata Allah zai gwada maka alkhairin ka ya biya ka ya linka maka linkin balinki idan sharri ne ka aikata Allah madaukakin sarki zai saka maka da sharrin da ka ga musu wannan maganar ka ce da su ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum ku ji tsoron abin da kuke gabatarwa da ayyukan alkhairi ko sharri saboda abin da zai biyo baya la'allakum turhamun dan Allah ya ji kanku amma a lokacin ba za ka tsira da wannan magana ba sai Allah ya ce wa matati min ayatin wa ma ta'tihim min ayatin min ayatin
Allah yake faɗin halin mushrikai da kafirai ke cewa wa mata tahim min ayatin babu lokacin da zaka zo musu da wata aya min ayatu rabbihim daga cikin ayoyin ubangijinsu su yarda in dai Allah bai so mutum da shiriwa ba duk yadda kake mashi misali da ayoyin Allah bai ganewa din za ka karantar da shi bai ya fahimta wa matatin min ayatin ba za ka zo musu da wata aya ba min ayatu rabbihim daga cikin ayoyin da ubangijin su ya saukar illa kanu anhamu uridina sai kaga suna kau da kai daga aya ba sa yarda haka Allah ta'ala ya shirye da mu wallahi duk lokacin da mutum ya gashi ubangiji ta laya mai gamdakatar da yarda da alkur'ani da sunna to yawa Allah godiya inda Allah ya so sai yayi ka wani bigidaje wanda in an karanta maka aya sai ka ji wai kai banda ka ne zai yanzu akwai mutumin za ka mishi alkur'ani yake da wai banda shi zaka yi subhanallah ka ja mai hadisin manzo Allah ya ga wai kai zaka batar da shi ya so ka mishi kawai abin da iyaye da kakanni suke yi wannan shine hujja shi a gare shi shine addini la haula wala quwwata illa billah da shine Allah ce babu wata aya daga cikin ayoyin Allah wanda za ka zuwa mashirkai ko munafikai da ita illa karo an hamurudin sai kaga suna masu kau da kai daga wannan ayat da ya karantar da su kana so gane da su Allah ba sa ganewa kana so gane da su waye manzon Allah ba sa ganewa haka muna fata Allah madaukakin sarki ya tabbatar da imani a cikin zukatanmu sai Allah ya ce wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullahu qala alladhina kafaru قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين وبنجد تعالى كتا وإذا قيل لهم ألوك تندك تلك كافرين أنفقوا كتير من مرة ذكاكم الله لقى أبن الله يأرض تكونش wadan dukiyar da Allah ya baku ba ya baku bane dan ku kada ku amfani da ita ya baku ne dan ku dauki abin da ya sauka ku bai waɗanda ba su da shi sai Allah ya baku lada shine an fi kumi mara da kala ku ciyar da abin da Allah madaukakin sarki arzuta ku da shi na dukiya a wannan lokacin idan mu'mini sun ga wa kafirai da mushrikai irin wannan kalma sai ga suna cewa anadimu man law yasha Allahu at'ama mu ne za ku samu ciyar wa'inda dama Allah bai nufin su da ciyarwa ba ai duk wanda ya gaishe da talauci dama haka Allah ya so shi ya za a ce mu dauka mu je da waɗansu da Allah bai so su ji dadi ba a duniya kuma mu a ce mu ne za mu je da su dadi galibi idan Allah madaukakin sarki ya bai mutun dukiya idan bai san waye Allah ba zaka same shi da irin wannan akidar gani yake kawai duk sauran mutane da basu kin nan dama haka Allah ya yi su haka ba haƙƙi bane shi ne ya taimake su shi kuma da Allah ya bashi nan dama haka Allah madaukakin sarki ya tsara kenan babu haƙƙi akan shi cewa wanda bashi da shi shi da yake da shi sai ya dauka ya bashi saboda haka irin waɗannan miyagun tunani zaka iya samun shiga musulmi ba wani yana ganin ai duk wanda ka ganshi a rana ba wace ce wai ne mai ciyawa ka zuba ka kunna wuta ka kara mai bala'i kenan wannan kalma ce da Bahaushe yake amfani da cewa wai wasu bai kamata a tausaya musu ba to wannan mummunar fahimta ce ko mummunar aqida ce kuma kalma ce wanda ta yi muni kalma ce wanda Allah yake gaya mana cewa an yi wani lokacin da mu'minai idan suka ce da kafirai ko munafikai an fi kuma razaka kuma Allah ku rika bada arzikin nan da Allah ya baku ku rika raba shi kaga suna cewa wayannan masu imani su kafirin suna ga masu imani cewa anzi mu mallahu insha Allah wa ta'amahu ya za mu dauki dukiyar bai wa'inda Allah ta'ala bai sun su da arziki ba dama zaka suna ta antum illa fi dalalin mubin ai ku da kuke mana umarni mu bada abin da Allah ya bamu ga wanda ba su da shi Allah bai so su da masa samu ba ai kuna ma cikin irin wani bata ne wanda yake mabayani ba akan daidai kuke ba sai Allah ya ce wa yaquluna mata hadhal wa'd wa yaquluna mata hadhal wa'd kuntum sadiqin Allah ya ce ba tsaya da masu kafe wa yaqulun har za ka suna cewa mu ne kullum kuna cewa mu bada wai Allah zai ba mu a kiyama wai kurwomi ku ce mutum in yi a kiyama za a bashi abu mai raba mun yi so mu ga zahiri kuna magana akan kiyama kullum mata hazarwa da yaushe ne wannan alkawarin da Allah zai cika kullum kuna ta faɗi kullum kuna ce a kiyama kiyama komai ku ce a kiyama mata hadar wadi in kuntum sadiqin yaushe ne wannan alƙawalin da Allah ya yi muku na cewa zai bada sakamako a lahira ku gaya mana yaushe ne lahirar in ku masu gaskiya ne akan abin da kuke faɗi wannan shine kalmar da kafirai da munafikai suke gaya mu'minai a lokacin da suke tunatar da su su bi Allah su taimaka da dukiyar da Allah ya ba su su yi aikin alheri dan Allah ya ba su sakamakon ranar lahira gani suke yaushe ne ma za a tashi alkiyama abin da faɗi ake kullum har yau ba a yi shi ba sai Allah madaukakin sarki ya ce ma yanzuruna illa صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون وبنجي تعالى su munafikai da mushrikai da suke tashi za ta sha alkiyama ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ai ba abinda suke jira illa tsawa kwara daya kun san akwai busar kaho guda uku busa ta farko ita ce busar kaho da za a tashi alkiyama lokacin da za a umarni mala'aika ya busa tashin ya yi busa a tashin alkiyama lokaci ne wanda mutane suke rafkana sosai wasu na cikin kasuwanci wasu na cikin aiki wani yana cikin cin abinci bai gama ba wani yana cikin ibada in mai ibada ne ba za a busa kaho na tashin alkiyama sai lokacin da mutane sun rafkana shi da Allah ce masu tambayar shi za ta sha alkiyama ka gaya musu ma yanzu nuna illa sai hatar wahida ba komai suke jira ba a yanzu nan illa tsawa kwara daya busar kaho daya ce kawai mala'ika zai busa kaho da an yi busan nan ta akuzuhum wannan alkiyama za ta kama su tashin alkiyama zai zo musu kwatsam wahum ya kasi a lokacin da suke cikin shagulgulan su na yau da kullum alkisamu kaman idan ka diba rayuwar duniya gaba daya hayaniya ce hayaniya ta fi nutsuwa a cikin rayuwa ta ɗan adam a irin wannan lokaci mabarantana kullum abin ana ƙara me ake cewa ana ƙara ana ƙara me ake ta shiga shiga dawon mahalbi ko menene ko ci gaba mai gina rijiya kullum muna ganin an ci gaba amma idan gari ba yanda rayuwa take da nutsuwa a baya to ta gabar hayaniya ce shi yasa duk lokacin da busa kawo a tashi alkiyama mutane suna cikin husuma ne suna cikin hayaniya shine Allah ce ba abin da zai rage musu abin da suke jira illa ayi busal kaho kwara daya taquduhum yakasimun wa hum yakasimun za ga tashin alkiyama ya zo musu kwatsam suna cikin kai kawo suna cikin rudani suna cikin hayaniya Allah ya ce idan tashin alkiyama ya zo idan aka yi busal kaho a lokacin da Allah ya umarni mala'ika ya busa kaho in a gona kake in a gurin kasuwa kake in a masallaci kake in ina kake baka da damar kace barin da gida iban kwana kina Allah ta fala ta diura tausiyata fala yastati'una tausiyatan wala ila ahlihim yarji'un duk lokacin da mala'ika ya busa kaho na tashin alkiyama fala yastati'una tausiyatan ba wanda yake da ikon ya je yi wasiya yi wanda zaka wasiya shi ma ranar zai babu wasiya a lokacin da aka ce an yi musakan falayar tasiru tausiyatan babu wani wanda yake da dama ya ce ya yi wasiya wala ila alihim yarji'un babu kuma wanda zai iya komawa cikin iyalan shi duk inda kake da an yi busar kaho daga nan gurin ka koma zuwa ga Allah a cikin aikin alheri kake ko a cikin shari kake shi sa ake so dan adam ko lokaci ya zamanto a cikin shiri ko ba busar kaho ba da lumfashinka ya kare likullin ummatin ajal ne kowane mutum yana da lokaci idan lokacin ya zo to shi kenan lasta ki nuna sa'atan ba a jingirta maka da imta wani ido amma idan lokacin bai yi ba wala ya sakari ba za a gaggauta a ɗauki rayuwarka ba shi yasa sai ga wani ya bace yana sallah ko cikin satin da ya gabata na ga wani limami yana ba da sallah kasar indonesia ya ta yi sujjada kawai shiru sai waɗanda suke ba su ga an daɗe a sujada ta raka'a ta biyu kawai suka lalima su ga alamar dai wannan kawai babu shi ɗaya ya meke ya ce allahu akabar saura suka meke aka ci gaba da sallah ana sallah ba shi ke na a kwanta da shi shi ya sa kai a cikin sallah kaga wani shi ta zo mai da kyau ko duk wanda ya mutu yana cikin sujada ai sai a ce alhamdulillah ya samu cikawa da kyakkyawan ƙarshe sannan ana kyauta mai zato a wajen ubangiji ta baraka wata ala to wannan mutuwar ta yanzu ba shawara take ba wala ba san gane shi lahiya ba bari ganin lahiya kalau da yawa daga cikin waɗanda suke lahiyar salau sun kwanta gangare waye ba musu nan ba da ya ba a cikin ƙasar na akwai wani sarki sarki ne guda bai wuce sati guda ba da daddare Allah ya ba shi hiko ya kira mutane da yawa sun yi hira lafiyar shi kalau ya kira wata ya kira wata mutum da ya suka ce kowa ya ce jiya da hirar shi kawai da safa a gabe hutu da aka leka babu shi ba ma sama lokaci ya rasu da ya gama hirar ne cikin dare ne ya aka yi babu ba sani ba sarki ne guda kuma to shi yasa kowane lokaci mu kasance cikin shiri wallahi idan Allah madaukakin sarki ya so karɓar rayuwarka to ba a buƙatar sai kayi jinya ba a buƙatar sai rashin lafiya ya zo ba a buƙatar sai kayi hadari ba a buƙatar sai an yi kasa akwai wanda suke ganin ma mutuwar ma ba ta Allah da mutum ya mutu a ce asiri ne aka mai ko a ce mayu ne sai kama shi ko a ce a ba shi ya ja da wani ba kai da ka ja da wani to duk wanda ba a bukatar su duk lokacin da Allah madaukakin sarki ya so amsar rayuwar dan adam to wallahi zai karbi wannan rayuwar ne a wannan lokacin lafiyar shi kalau ko ba lafiya ya shirya ko bai shirya ba shi yasa Allah yake gaya mana idan hal aka tashi busa kaho to fala yastati'una tawsiyatan wala ila alim yarji'un ba wanda yake da ikon yin wasiya ba wanda zai kuma zuwa gurin iyalan shi balle ya bakwara da su sai Allah ya ce wannan shine busa ta farko kenan tun tashin alkiyama wa nubika bisur wa nubika bisur fa sa'iqa wa nubika bisur fa idha hum min al-ajdathi ila rabbihim yansilun yanzu Allah yana magana akan busa ta biyu busa ta farko sai wanda aka yi magana za ta samu mutane a cikin hayaniya bayan nan kuma an mutu gaba ɗaya duniya ba mai rai za ka zo ka tarar duniyar gaba ɗaya ga bankuna nan ba sakatare ba darakta ba masu ajiya ba masu ɗaukan kudin ga dabobi nan ba makiyayi ga duk abin da kasan na duniya ga shi nan burjik Allah maɗaukakin sarki ya yi busa duk wani abin da yake da rai ya mutu yanzu shi ne Allah ya ce wa nufi kafin sai a yi wannan busa ta biyu bayan Allah maɗaukakin sarki ya ɗauki rayuwar duk wani mai rai wani kashin shi ma ya riddige wani kasa ta cinye shi amma da an yi umarni mala'ika ya yi busa ba izahun a lokacin da duk wani wanda aka halitta shi a wannan duniyar jinjiri ne ko ya girma Allah ya ce mil ajidasi na daga gangan jikin da ya rayu a duniya ran nan Allah maɗaukakin sarki zai tattara shi ya sa mashi rai kuma ila rabbihim yasilun kowa zai tashi gaban ubangijin shi yana jira Allah maɗaukakin sarki zai tashi kowa mutumin da ka san shi a duniya za a ganci an tashe shi kamar yadda ka san shi wanda baka sani ba ma za a tashe ku da shi ka gane shi ka yi zamani a yanzu za a tashi kakanninka har na ashirin ko talatin duka gane kowa da jikokinka da tattaɓa kunnanka kowa ga shi ya tashi gaban Allah yanzu wannan busa Allah maɗaukakin sarki ya tada mutane ne kowa bai san inda za shi ba wani ya yi gusum wani ya yi arewa wani ya yi gabar wani ya yi yamma kamar da Allah kita kai kace hwala ce wanda aka girgiza ta daga cikin wata itace yanzu Allah zai sa mala'ika kuma ya sake wata busa wanda gaba ɗaya kowa zai maido hankalin shi zuwa ga Allah a zo a yi jiran hisabi ubangiji tabaraka wata ala ya hushin da bai taba yi ba ya rika cewa ne madai mulkul yau wa yake da mulki a yau ba wanda yake cewa gani shine Allah madaukakin sarki yake ba mu labari lokacin da aka yi wannan busa duk wani abin da yake ya mutu a nan duniya Allah madaukakin sarki zai tada shi kuma ila rabbihim yasilun za ga kowa zuwa ga ubangijin shi ne yake kai kashi da kanka za ka kai kanka gurin hukunci Allah ya ce a ran nan zaka ji kafirai kalu ya wailana suna cewa ya kai can mu qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadha qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadha ma wa'ada ar-rahman wa sadaqa al-mursalun wayanda suka kai tashin alkiyama suka ce ba gaskiya bane qalu zaka suna ta ya wailana ya kai can su man ba asna min marqadina wai wa ma ya tada mu daga inda muke kwance mutum duk yadda yake shan azaba a cikin kabari amma zai je wannan zaman na kabari yayi mai sauki daga tashin alkiyama saboda tashin alkiyama akwai tashin hankali man ba asna min marqadina wa ya tayar da mu daga inda muke kwance a cikin kabarukan mu za a ce musu haza ma wa'adar rahman wannan shine abin da Allah mai rahama yayi alkawari wanda a duniya an tunatar da ku tashin kiyama kun ce ƙarya ne waje ya gani yaushe ne za a yi shi a wannan lokacin ne wai za su ce wata zakal mursalun ka ashe ku manzanni sun yi gaskiya ashe ma zuwa da gaskiya suka wada kaga yau sun gaskanta gaskiya gaskanta da ba ta da amfani a gare su da haka Allah sai ya ce in kana illa sayatan wahidatan كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون bayan kowa ya tashi Allah ce in kana illa sayhatan wahidatan babu abin da zai faru illa wata tsawa kwara daya malaika za a sa yayi wani kira yace hallimu lil hisab kowa ya zo gurin hisabi Allah ya ce fa izahum ayayin nan su kafirai da mushrikai da munafikai da fasikai da kowa da kowa fa izahum jami'un ladaina mudarun Allah ya ce yayin da za a gansu gabaki ɗayansu a gabanmu Allah ya ce abin tarawa Allah ya ce mun tara su gaba kiya sai Allah ya ce musu fal yawma فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون ubangiji zai yi magana da kowa sai ya ji Allah ya ce fal yawma a yau wannan rana wata rana ce kenan yawmal qiyama Allah zai ce la tuzlamu nafsun shay'a ba ma zaluncin kowane mai rai da wani abu kai aikin alheri mu rage maka Allah ya ce ba ma haka da yau kai aikin zunubi mu kara maka zunubi akan gwargwadon abin da ka aikata Allah ya ce ba ma haka la tuzlamu nafsun shay'a ba ma zalunta duk wani mai rai wani abu ranar da manzo Allah yake ta za a zo da akuyar da take da kaho a duniya ta tunguji wata akuyar da ba ta da kaho a duniya a sanya mata kaho irin na waccan a duniya ta rama tunguzin da ta mata in har Allah bai bar haƙƙin dabba da dabba ba ya za a bar haƙƙin tsakanin ɗan adam da ɗan adam kai da kake ji da kunne da baki da komai da hankali shi yasa mu guji zalunci Allah zai ce fal yau a wannan rana la tuzlamu nafsun shi'a ba ma zaluncin kowane mai rai da wani abu sai Allah ya saka wa kowa da abin da ya aikata in kana khairan fa khairan wa in kana sharran fa sharran idan ka aikata alkhairi a rayuwarka ta duniya ran nan ne za ka ga amfanin alkhairi idan ka tamka tsiya ka cika ranka ba babbakewa ka aikata abin da kaga dama a ran nan za ka ga sakamakon mummunan aiki saboda babu gurin sakewa ba gurin canzawa Allah ya ce wala tudzauna ba za mu sakan ya muku da komai ba illa ma kuntum ta'malun face abinda kuka aikata shi duk abinda kuka an saka muku da shi a wannan rana abinda kuka aikata ne Allah ka saba aikata alkhairi Allah ka gafarta mana kurakuran mu abinda muke dai Allah ka ba mu ladan kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah